إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka 'yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya sake tara mu a cikin wannan bagire mai tarin albarka a ƙalƙashin wannan masallaci masjidu shafi'i a wannan anguwa ta sura bindi domin ci gaba da littafin al'akhdari wanda malam abdurrahman al'akhdari ya wallafa a yau muna ranar talata wanda ya daidai ga ɗaya ga watan rabi'u thani hijira ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara ta 1447 wanda ya daidai ga 23 ga watan tara miladiyar isa dan madam alaihi salam shekara ta 2025 wannan shine darasinmu na biyar ko ko na hudu na hudu ko wannan shine darasinmu na hudu a cikin wannan littafi mai albarka malam yake cewa faslun fit taharati fasli wanda zai yi magana a cikin tsarki malace at-taharatu qismani malace shi tsarki ya kasu kashi biyu ko ko shi tsarki kashi biyu ne taharatu hadasin tsarki na hadasi abinda ake ce ma tsarki na hadasi shine duk abin da ya fito daga jikin mutum wanda alkur'ani ya bayyana mana cewa najasa ne irin bawali ko irin tutu ko irin mani idan ya fito a jikin mutum ko ko haila ko ko jini wanda mata suke yi wannan shine ake ce matsaharatu hadasin tsarki na hadasi wa taharatu khabathin da tsarki na ƙazamta ƙazamta shine duk abin da ya shahi da abin da ya shahi jikin jikin kayan wanda zai yi sallah misali najasa ce ko dauda ce tsari ne ya taba kayanka ko ko bayan gari ne ya taba kayanka ko ko wurin da zaka yi sallah kai ibada shine ake ce ma taharatu khabasin tsarki na kazamta mala ce wala yasihhu al-jami'u illa bil ma'i at-tahir mutahhiri mala ke cewa dukkanin su da tsarki na hadasi da tsarki na kazamta baya tabbatuwa illa bilma'i tahir sai da ruwa wanda yake tsarkakakke ne almutahhiru wanda kuma yana iya ya tsarkake wa huwa allazi lam yataghayyar launuhu malati shine ruwan da kalarsa bata canza ba aw ta'amuhu ko dandanansa aw ra'ihatuhu ko ko kamshin shi bima yufariquhu ghaliban da abinda ba iya rarrabe shi da shi misali da ruwa zai haɗu da mai ba za ka iya hidda ruwa daban ba ka hidda mai daban misali da da hitsari zai zuba a ruwa ba za ka iya hidda ruwa a daban ba kuma ka hidda hitsari a daban shine abin da malam yake yake cewa bi ma yufariquhu ghaliban da abin da ba a iya rarrabe shi da shi malam ce ka zaiti kamar mai wasamani da kitse wadda sami da romo kullihi malace dukkanin shi walwadhi ko walwadhi walwadahi walwadhi da dauda dauda wadda ta shahi abinda ya shafi dabbobi misali da a ce tsarin dabba ne zai shiga ko tutunta ne zai shiga a ruwa ya canza mishi launi ko ya canza ɗanɗanan shi ko ya canza ƙamshin shi ko ya canza a ko ya canza kamshin shi ko wani abu da ya kama da haka wannan shine ake ce ma alwadahi lalace wasabun ko sabini walwasahi da dauda wa nahwihi alwadahi malamai suna cewa ita ce dauda wadda ba ta da ba ta da kabri sosai misali ruwan dauda da za ka yi wanki ruwan da ka shanya kaya da shi kan matse to wannan ruwan na shanya kaga shi irin shi ana ce mashi alwadahi saboda bai da dauda sosai alwasahi kuma sai ya kasance ruwan da ko abin da ya kasance yana da dauda sosai misalin ruwan gwalalo ko wani abu da ya kama da haka wa nahwihi mala yace ko wani abu da ya kama da haka wala ba'sa bit-turabi mala yace babu laifi ayi taimama wala ba'sa bit-turabi mala yace babu laifi ayi tsarki bit-turabi da ƙasa wal hamati da ƙasa ta kanwa wasabhati da ƙasa wadda take mai jan gargari wal ajurri da abun da ya kasance yumbu ne ko ko abun da ya kasance kasko misali lokacin da za a yi randa ko lokacin da za a yi tulu to idan aka kwaba ƙasan kamun a yi tulu ko kamun a yi randa shine suke ce ma al'ajurri ya ka ce mushi kasko ko ka ce yumbu wa nahwihi ma la yace ko abun da ya kama da haka ala yake cewa faslun fi taharati fasli wanda zai yi magana akan akan tahara malam lokacin da ya kare maka bayanin cewa babu abin da zai tabbatu a addininka in dai ba ka tsarkake kanka ba daga dukkanin wani abu da yake na dangi ne na shirka sannan malam ya gai wasu ladubba da wasu akhlaq da wasu halaye wanda ya kamata a ce mutum musulmi baligi ya siffanta da su wannan shinhuda ce yayi shine malam zai fara mana da da tsarki idan aka ce alfaslu a larabci ko aka ce faslun a larabci ana nihin da shi alhajizu baina shay'ain duk abin da zai zo ya kasance ya rabe tsakanin dan uwan shi wannan ana ce mishi alfaslu kamar misali yanzu wannan tabul din da yake da nake zamna saman shi ga malam Hassan anan ga wannan anan to wannan fasl kenan kenan sun rarrabe tsakanin su da wannan tabul kin to duk abin da ya kasance zai iya rarrabewa tsakanin shi da sunan shi ana ce mishi faso kamar yanzu kana da kuɗi kana da 'yan takardu kana da 'yan jikuna kuma sai ka ware su daban-daban ka ware takardu daban ka ware jikuna daban wannan ka rarrabe kenan ka yi fasil ka rarrabe tsakanin kuɗi na takarda da kuɗi kuma wanda yake na ƙarhe ne shi ne ma laike cewa fasilun idan ka diba asali kuɗi abu ɗaya ne da kuɗi na ƙarhe da kuɗi na takarda dukkaninsu kuɗi sunansu abinda na takarda zai sai shi na ƙarhe zai sai amma idan ka rabe su to ya kasance kayi fasil ne a tsakaninsu shi ne ake cewa ismul lita'ifatin min al-ilmi summiyat bi dhalika linfisaliha amma qablaha shi al-fasl wato abubuwa ne na ilimi wanda a asalinsu tattara suke waje guda amma aka rarrabe su saboda mutum ya gane wane ne ya kamata ya fara yi da tsarki da arwalla da sallah dukkaninsu addini ne amma aka rarrabe su a fara maka da tsarki a fara maka da arwalla a fara maka da haka haka dai haka gane mi ya kamata ka fara da shi mi ya kamata kuma ka ida da shi mala ya ce faslun fasli wanda zai yi magana akan tsahara alfaslu faslun sai ya kasance wannan wannan khabar ne muftadan shi sai ya kasance kaddara shi za a yi sai mu ce hadha faslun wannan fasli ne wanda zai yi magana akan akan tsarki malam sai yayi magana akan abinda zai maka bayanin hukunce hukuncen shi da kashe-kashen shi tsarkin da abinda ya tattaru akan wannan malaike cewa at-taharatu idan aka ce at-tahara ya ce fasulun fit taharati idan aka ce a tahara shine annazafatu wan nazahatu min al-awsakh wal adnas shine mutum ya tsarkake kanshi daga dukkanin wata dauda ko ko mutum ya tsarkake kanshi daga dukkanin abinda Allah madaukakin sarki yace wannan abin najasa ne kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wallazi anzala minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi Allah maɗaukakin sarki shine wanda ya sabko daga ruwa daga sama domin ya tsarkake ku da wannan ruwa haka a tahara ana iya istimalin ta majazi kamar inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa huzmin amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum kagan anan Allah yana cewa to tahiruhum biha ka amshi zakka daga gare su ka tsarkake su da wannan zakka anan an yi istimalin tahara ne a majazi bi ma'ana za a tsarkake dukiyansu duk dukiyar da ta kasance ba a hidda mata zakka wannan dukiyar ba tsarkakakkar dukiya ba ce ba shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wallazi anzala minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi kuma yake cewa khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum sai malam yake cewa at-taharatu qismani taharatu hadasin wa taharatu khabasin malace tsarki ya kasu kashi biyu akwai tsarki na hadasi kamar yadda muka yi bayani akwai kuma tsarki na kazamta shine wannan kaso ne guda biyu na tsarki da malam yayi magana akan shi shine idan aka ce alhadasu shine huwal mani'u alqa'imu bil a'da'i shine wani abin da jikinka ya fitar da shi limaujibin min baulin wa nahwihi wani abu da jikinka ya fitar da shi wanda zai hana ka kai wata ibada in dai ba ka yi wannan tsarkin ba kamar misalin hitsari kamar misalin maniyi lokacin da zai fitar a jikin ɗan adam kamar misalin jini da mata suke yi ko na biki ko jinin da suke yi na haila ko wani abun da ya kama da haka malam yake cewa wannan idan ya taba jikin mutum mutum ba zai yi ibada ba ba zai samu tsarki ba sai in yayi abin da zai gushe mushi wannan kazamtar tashi haka alhadasu ya kashi kashi biyu akwai wanda za ka iya ɗauke shi da arwalla misali hitsari don ya fito daga jikinka idan ka yi tsarki ka yi arwalla ka tsarkake kanka amma misali lokacin da maniyi zai fita a jikinka to wannan arwalla ba za ta wadace ka ba dole sai dai in mutum ya kasance ya yi wanka ko wani abun da ya kama da haka abun da shari'a ta tabbatar da shi sai mala yake cewa wala ya sihul jami'u illa bil ma'i tahir taharatu khabasin shi kuma shine tsarki na kazamta misali kayanka ne fitsari zai taba su ko kayanka ne gwalala zai taba su ko wani abun da ya kama da haka ko wurin da kake sallah ne wani fitsari ko wani gwalalo zai zuba a wurin to wannan shi kuma abun da za a mishi shine shi ma a wanke shi a tsarkake wannan wurin daga daga inda daga inda kasamtar ta sauka malam kuma ya ciro wannan ne daga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da wani bakawai ya zo a masallaci yayi hitsari sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka kama shi manzo Allah ce ku kyale shi manzo Allah ce hariqu ala baulihi manzo Allah ce aje a doko a doko so na ruwa a watsa a inda ya hitsarin domin a wanke wannan wurin shi yasa malam yace ولا يصح الجميع إلا بالماء الطاهر المطهر ما لا cewa dukkanin shi tsarki na hadasi da tsarki na habasi wannan ba zai yi ba dole sai da ruwa wanda yake tsarkakakke ne amma ruwan da yake tsarkakakke shi ma ya kasance ruwa ne wanda yana iya tsarkakar misali da za a ce ruwa ne na gumba kaga wannan ruwa ne mai tsarki za ka iya ɗaukan shi ka sha idan ka ɗauki lemu yanzu idan ka ɗauki maltina ko wani abu da ya kama da haka na lemu ruwa ne mai tsarki za ka iya shan shi hankalinka kwance to amma kuma ba za ka iya cewa ka yi tsarki da shi ba ko ka ce ka yi arwalla da shi ko ko ka ce ka yi wankan janaba da shi shi ne mala yake cewa ruwan sai ya kasance ƙahir shi kan kanshi mai tsarki ne ruwa ne na famfo ko ko ruwa ne wanda ya sabka daga sama ko ko ruwa ne na rijiya ko ko ruwa ne na wani wuri inda ruwan suna kwantawa kuma suna gudu ruwa ne masu tsarki malaci almutahhir sai ya kasance ruwan shi ma zai iya tsarkakar da kai malaci wa huwa alladhi lam yataghayyar launuhu aw ta'amuhu aw ra'ihatuhu to ya zaka gane cewa wannan ruwa ne mai tsarki wanda zan iya amfana da shi a wajen yin tsarki sai malam yake cewa dole sai in ya kasance lam ya tagayyar launuhu sai in ya kasance launin shi kalar shi bata canza ba misali da za a kwaso gwalalo ko a kwaso ruwan lemu masu yawa a zuba a cikin ruwa launin ruwan ya canza to wannan ruwan ba za ka yi tsarki da shi ba kuma ba za ka yi tsarki da shi ba tsarkin da zai iya ɗauke maka da hararka ta hadasi ko tsaharanka ta habasi mala ce au ta'amuhu ko ko sai ya kasance ɗanɗanar ruwan ya canza idan idan aka ɗanɗana za a ji cewa ruwan yana da zaƙi ko idan aka ɗanɗana za a ji cewa ruwan yana da matuƙar gishiri ko idan aka ɗanɗana za a ji cewa ruwan yana da gahi ko idan aka ɗanɗana za a ji cewa ruwan yana da wata kala wanda ba ruwa ne sirfan ba aura ihatuhu ko ko ƙamshin shi ya canza a ji yana ba da wani wari ko a ji yana ba da wani ɗai ko a ji yana ba da wani bashi to wannan ma wannan ma shi ne ruwan da ba za ka yi amfani da shi ba a lokacin da kamshin shi ya canza to idan ka samu ruwa wanda kamshin shi bai canza ba sannan kalarsa ba ta canza ba sannan ɗanɗanansa bai canza ba to wannan shi ne ruwa al-tahir al-mutahir shi ne ruwa wanda mai tsarki ne kuma zai iya tsarkake ka malam wanda ya wallafa littafin sirajus salik yake cewa wa kullu ma'in nazilin minas sama yake cewa duk ruwan da ya sauko daga sama aw nabi'in min ardi aw jarin nama ko ko ruwa wanda ya bullo daga cikin ƙasa misali misali ruwan da aka tono na rijiya baqin ala awsafihi aw ghayyara wanda dai yana nan akan siffar shi ta ruwa ko ko an canza shi min ardihi aw ma alaihi qarjara ko ko ruwan ya canza ne daga ƙasa wadda ƙasa ce ruwa ne mai kyau amma ya fito inda ke akwai laka don haka za ka gan shi da yanayin laka-laka ko ko ruwa ne mai kyau amma ya fito daga wata ƙasa wadda tana da jangargari to za ka ga cewa jangargarin ya ɗan canza launin ruwan kaɗan yake cewa au au mukfihi fa mutlaqun tuhur yace koko dai zama da ruwan yayi a wani wuri wurin da yake da laka ko ku wani wuri da rurin yake da da jan gargari sai wurin ya ruwan ya dan canza saboda jimawar shi idan aka aje ruwa to jimawar shi tana sa ya dan canza da wani abu ya koma ya tashi daga wani launi ya koma wani launi yake cewa wannan dukkanin shi tsarki ne ruwa ne mai tsarki ya sihhu minhu shurbu wat tathir yana halitta a wannan ruwan kai tsarki daga gare shi koko ka sha koko kai tsarki sai mala yake cewa bima yufariquhu ghaliban da abun da yake canza shi wanda ba za a iya bambance shi ba idan ya haɗu da ruwa misali kamar yadda muka bada da za a kwaso hitsari a zuba a ruwa ba za ka iya hidda hitsari ba kuma ka hidda ruwa haka da za a kwaso sukari a zuba a ruwa ba za ka iya ware sukarin ba kuma ka iya ware ka iya ware ruwa to shi ruwa nan malam yana so yi maka bayani menene zai canza shi wanda zai kasance ba za ka iya yin amfani da shi a wajen tsarkinka ba shi ne mala yake cewa ka zai kamar mai ruwan da aka ɗoko aka jefa mushi mai a ciki to kaga wannan ruwan ba za ka iya yin tsarki da shi ba saboda ruwan kalarsa ta canza yake cewa wasaman koko abin da ya kama da kitse wadasami koko abin da ya kama da romo kullihi walwazaki wasabun mala yake cewa wala ba asabit turabi babu laifi idan mutum bai samu wannan ba yayi amfani da da da turbaya ta ƙasa wal hamati ko ko ƙasa wadda take da kanwa wasabakhati ko ko ƙasa wadda ta cuɗanya da abin da yake ƙasa ta cuɗanya da abin da yake jangargari ne to anan malamai suna da maganganu guda uku ruwan da launin ya canza menene hukuncin shi a wajen yin tsarki magana ta farko duk ruwan da ya haɗu da abin da yake najasa ne kamar hitsari misali ruwa ne amma hitsari ya zuba a cikinsu hitsari wanda yake mai yawa ne ya zuba a cikin ruwan to wannan ruwan zai kasance najasa ne ba za a yi amfani da shi ba a wajen wanke tufafi ba za a yi amfani da shi a wajen sanwa ba ba za a yi amfani da shi a wajen sha ba haka kuma ba za a yi amfani da shi ba a wajen yin tsarki ko a wajen yin wanka na janaba ko a wajen yin wani abu wanda zai tsarkake mutum ban san in kuna tare da ni ba ruwa wanda misali za a ce bawali ya shiga wannan ruwan to wannan ruwan ba amfani da shi a ibada ba amfani da shi domin ka yi tsarki ko ka yi wanka haka kuma ba amfani da shi a rayuwar mu ta yau da gobe ba za ka ɗauki wannan ruwan ba ka yi sanha ko ka sha ko ka wanke tufafinka da wannan ruwan kamar yadda malam yake cewa wa in ushiba launuhu aw ta'muhu aw rihuhu bin najasi najisun hukmuhu yake cewa idan wani abu ya samu ruwan sai ya canza ɗanɗanon shi kuma ya canza launin shi ko ko ya canza kamshin shi bin najasi da abin da yake najasa ne ya ce nashisin hukumuhu ruwan shi ma ya zama najasa amma misali da za a ce ruwa ne tano guda na ruwa sai a ɗauko hitsari wanda ba zai wuce koshiya biyu ko uku ba ya waltsa a cikin ruwan to kaga wannan hitsarin kaɗan da ya waltsa ba zai canza ɗanɗano ba ko ƙamshi ko launi na ko kala ta wa'annan ruwan to wannan ruwan shi yana da tsarki amma idan ya zamanto hitsarin mai yawa ne har yasa ana jin karnin hitsarin a cikin ruwan ko yasa ana jin warin hitsarin a ruwan ko ko hitsarin ya canza kalar ruwan to wannan hukumuhu najisun ba za a yi amfani da shi a ibada ba kuma ba za a yi amfani da shi ba a wajen a wajen a wajen rayuwarmu na yau da gobe akwai kaso na bi shine ruwa wanda ya ya cuɗanyu bishai'in tahirin la yi fariƙul a galiban da wani abu wanda yana da tsarki misali a ce gishiri ne ya zuba a ruwa ko misali a ce sukari ne ya zuba a ruwa ko misali a ce lemu ne ya zuba a ruwa to kaga wannan ruwan misali bitturabi kamar ruwa ne an ɗauki ƙasa an watsa mishi ko ko ruwa ne an ɗauki jangargari an zuba mishi amma jangargarin ya canza launin shi to wannan shi kuma za a yi amfani da shi a al'adam za ka iya wanki da shi za ka iya ɗaukan shi ka kayi wanka za ka iya ɗaukan shi ka sha idan dai ba zai cutar da kai ba amma a ibada kuma ba za ka ɗauke shi ba ka yi tsarki ko ka yi wanka da shi ban san ba in kun gane sai akwai kaso na uku shine ruwa wanda ya haɗu da wani abu wanda bishai'in tahir ruwa ne amma ya haɗu da wani abu wanda yana da tsarki misali ruwa ne sai mai ya zuba mushi ko kitse ya zuba mushi ko bargon nama ya zuba ma wannan ruwan to wannan ruwan yana da tsarki a karan kanshi amma ba za a yi amfani da shi ba a wajen ibada an gane ko ruwa ne sai misali kitse ya zuba mushi ko ko ruwa ne mai ya zuba mushi to za ka iya ɗauka wannan ruwan ka yi wanki da shi za ka iya ɗauka wannan ruwan ka yi wanka irin naka dai wanka wanda ba na ibada ba amma ba za ka yi amfani da shi a wajen tsarki ba ko a wajen wanka ko wani abun da ya kama da haka an gane ko sai malam yake cewa faslun yanzu malam zai yi maka bayani akan wani fasli kuma na daban malam yake cewa idza ta'ayyanatin najasa malam yake cewa idan najasa ta bayyana a jikin mutum idan najasa ta bayyana a jikin mutum malam ce ghusila mahalluha sai a wanke wajen wannan najasa misali gwalala ne sai ya zuba maka a riga kaga inda ya zuba to sai ka kama shi ka wanke misali hitsari ne ya zuba maka kaga inda ya zuba sai ka kama shi ka wanke wannan wannan wannan najasa an gane ko ko da ya zamanto a ce maniyi ne ya zuba a jikin rigarka to wannan idan kaga wurin zaka wanke ko ko ka kankare amma fa inilta basat ghusila thawbu kulluhu amma sai mi ake ce mashi daudan iltabasat sai ta cuɗanya ta game kayan duka malace ghusila thawbu kulluhu za a wanke wannan kayan ne misali gwalala ne ya waltsan maka sosai da ya bata maka wa in iltabasat ghusila thawbu kulluhu idan ta cuɗanya da shi ko kan rasa gane cewa wai ina ne bai zuba ba ko ko ya zamanto inda bai zuban ba kaɗan ne ba zai yi ba a ce ka wanke kayan ba ka wanke inda bai zuba ba malar ce to sai a kama kayan duka a wanke shi malar ce wa man shakka fi isabatin najasati duk mutumin da ya shakku wai shin gwalalin nan da na taka ya waltsan mini ko bai waltsan mini ba ko ko hitsarin nan ya zuban mini ko bai zuban mini ba malar ce na zaha sai ka yi yayyafi ka ɗauki ruwa ka yayyafa a jikinka to a nan malamai sun yi saɓani ina ne za ka yayyafa wasu malamai suka ce kawai ka kama gefen rigan ka kaɗan yayyafa kaɗan wasu malaman kuma sun ce ka hidda rigan sai ka yayyafa mata ruwa ta ko'ina ko ko ka sa wani yayyafa maka baya ruwan ta bayanka amma dai idan ka yi shakku a man shakka fi isabatin najasa duk mutumin da ya shakku akan najasa ta same shi ko bata same shi ba ya ce sai ya yayyafi ya ibi ruwa ya watsa a jikin shi wa in asabahu shakkun idan kuma mutum ya yi shakku a cikin najasa fi najazatihi fala nadaha alai misali sai ka wuce ka taka gwalalo sai kake tunanin wai anya ko ruwan nan sun waltsan mini ko ba su waltsan mini ba kana shakku fitsari ne ka taka sai kake tunanin a'a fitsarin nan anya ko ya taba ni ko bai taba ni ba to wa man shakka fi najasatihi lalace duk mutumin da ya shakku a najasar shi fala nadaha alaihi wannan mutumin ba sai ya watsa yawa ya yi harwa a jikin shi ba kawai ya je ya yi ibadan shi ya je ya sallar shi shi yasa saboda al-yaqinu la yazulu bi shakk saboda idan dai akwai yaqini to shakku shakku baya ture baya ture wannan yaqini malatu wa man tadhakkara najasa malatu duk mutumin da ya tuno da cewa yana da najasa wa huwa fi salati alhali shi yana cikin sallah qata'a illa an yakhafa khuruj al-waqti malatu sai mutun ya yanke wannan sallar tashi sai dai in ka yi tunanin cewa lokaci zai fita misali kana da najasa waman ta zakarar najasa duk mutumin da ya tuno yana da najasa misali ka tashi disattar karanta wani abu ko disutar taranta wani abu za ana shirye-shiryen sallar magariba to ka kabar ta sallah sai ka tuno cewa kayanka yana da najasa ko ku kai a karan kanka kana da najasa malace qata'a kawai sai ka yanke wannan sallar ka je har ka hidda wannan najasar taga jikinka ko ko ka hidda wannan najasar taga kayanka amma idan ka ga cewa kamun ka je ka yi wanka lokacin sallah zai huta ko ko kamun ka je ka wanke kayan naka lokacin sallah zai huta malam yake cewa illa an ya hafa khurujal waqati sai dai in ya mance sai dai in yana tunanin lokacin sallah zai fita to idan kana tunanin lokacin sallah zai huta to sai ka ci gaba da sallaka ba tare da kayan ke ba malaci wa man salla biha nasiyan malaci duk mutumin da yammance yayi sallah da najasa wa man salla biha nasiyan malaci duk mutumin da yammance yayi sallah da najasa yana mai mantuwa wata zakkara ba'da salami bayan ya salamce sallah kuma sai ya tuno da cewa a'a kayan nan da na sallah da shi yana da najasa ko ko ni din nan ina da najasa balati a adafil waqti sai mutum ya da wannan sallah a lokacin a lokacin a lokacin da ya tuno misali bayan shekara sai ka tuno cewa ai wata sallah azhar da ne kayan nan suna da najasa ko ko ni ina da najasa to malaci a adafil waqti lokacin da ka tuno a lokacin nan ne zaka mai da wannan sallah idan sallar azhar ce sai kai kokari ka mai da ta tun daga farkon lokacin ta kamun sallar la'asar ya shiga idan sallar la'asar ce sai kai kokari ka mai da wannan sallar kamun kamun lokacin sallar magariba ya shiga idan kuma sallar isha'i ce to dukkanin dare kamun sallar asuba ko kamun alfijiri ya huto sai ka yi kokari ka mai da wannan sallar idan kuma ta kasance sallar asuba ce ka yi kokari ka mai da wannan sallar kamun ake cewa lokacin sallar azahar ya yi shi ne wannan malam abin da yake yi mana bayani a cikin wannan babi misali mutumin da ya ga cewa ga ruwa na gwalala ko ga najasa ta hitsari ta zuba a kayan shi in dai ka ga wurin to sai ka wanke iya wurin mutumin kuma da najasa ta cuɗantu da kayan nashi duka to wannan shi kuma zai wanke kayan ne duka wanda kuma ya yi shakku cewa man shakka fi isabatin najas wanda ya shakkun cewa wai ruwan najasan nan ta taɓa ni ko bata taɓa ni ba ya ce wannan mutumin zai yi zai yi zai yi yayyafi a wannan kayan nashi wa in asabahu shay'un amma idan wasu ruwa suka taɓa ka misali kana cikin tafiya kawai sai ka ji wani abu mai sanyi wasu ruwa sun taba ka to sai ka shinshina kai baka ji wari ba kuma kai baka ji kamshi ba sai kake shakku wai anya ma a najasa ne ko ba najasa bane ba to wannan wannan fala nadaha alaihi ba sai kayan ba sai kayan ruwa a kayan ka misali yaro ne ka ɗauka sai ka ji rigan shi da damshi na ruwa kuma damshin na ruwan ya taba kayanka ya taba jikinka ka shinshina kashi babu wari kashin shi na kashi cewa babu wani wata alama mai nuna cewa wannan abun da ya taba kan najasa ce lalace to fala na taha alai ba sai ka yayyafa ruwa akan wannan ba lalai ke cewa man tadakkaran najasa duk mutumin da ya tuna najasa wa huwa fi salati qata'a yana cikin sallah sai ya yanki in dai ba kana tunanin lokacin sallah bane zai hita haka kuma wanda ya sallah da najasa yana mai mantuwa malaci ada fil waqti sai ya maida a cikin lokacin da ya tana cewa sallar da ya ta rana kaza ashe yana da najasa malaci to sai ya maida ta a daidai wannan lokacin a lokacin da ka tuna a lokacin nan ne lokacin sallah ko da a ce sallah ce kamance misali a zahar kamance ka sha'afa baka yi ba sai bayan sati ka tuno to a lokacin da ka tuno a lokacin nan ne lokacin yinta sai ka tashi ka yi wannan sallar kamun kamun lokacin ta ya wuce a nan kuma ya kamata mu tsaya idan sati mai zuwa ya ya zo idan allah maɗaukakin sarki ya tashe mu da lafiya sai mu ci gaba inda malam yake cewa faslun fara'idul wudu'i saba'un sai mu shiga farillai na arwalla da kuma dalilan da ya sa malam ya ciro wannan farillan daga alkur'ani mai girma da kuma hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda muka karanta na daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته